الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a sha hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da biyar wannan rana ta yi daidai da sha ɗaya ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu da muke yi a na kamar yadda na ce sha hudu ga watan ramadan kuma sha ɗaya ga watan bakwai za mu ci gaba da darasinmu da muke na alkur'ani mai girma a cikin suratul tauba aya ta 69 insha Allah kafin mu fara darasin za mu ɗauki 'yan mintuna kamar yadda muka yi alkawari domin amsa tambayoyi na farko kafin mu amsa tambayoyi akwai tambihi da aka yi mun kuskure da ne wajen ina ambaton hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na amr bin al-as da ya tambaye shi man ahabbun nasi ilai sai na ce abubakar a sahi da aka tambaye shi man ahabbun nasi ilai wane ne fi soyuwan mutane a cikin gare ka a cikin mutane sai ce aisha ya ce wa minar rijal daga maza fa ya ce abuha mahaifinta sai na aka sa na ce abubakar wa minar nisa na ce bintuhu ba haka hadisi yake wannan shine alhadithul maqlub kenan malaman hadisi suna faɗar sa alhadithul maqlub kenan na kallaba shi hadisin muslim wannan ita ce riwayar sahiha sahihiyar riwaya kenan wanda ya yi wannan tambihin Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma wannan akwai takardar janyo hankali da waɗansu suka yi kan wata musiba da take gudana a makarantun sakandare da gaba da sakandare daga malaman makaranta tare da ɗaliban makaranta mata na wato a keta amanar da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu malamai na koyar da su da kuma kan cewa waɗannan ɗaliban amana ne a hannunsu suna neman su da lalata wanda hatta matan aure ba su tsira ba za su gaya musu kan cewa su matan aure ne amma duk da haka za su ci gaba da damunsu da waya da rubuta wasiƙa abinda suke ƙoƙari su yi su ga wato sun yi lalata da su to wannan musiba tana da girma kwarai da gaske yayin da zai zamanto kan cewa waɗanda aka ba su amana da 'ya'yan mutane da matansu a al'umma kuma su ne suke zaman suke tashi da alkhiyana ne suke tashi da sai suke tashi da ha'inci hatta kasashen kafirai masu irin wannan suna ɗaukan mataki tsatsaura a kansu dan idan suka kore su daga aiki suna tabbatarwa cewa ba su sake samun aiki a wata makaranta ba har abada sai dai su je su nemi aiki a wani waje amma ba a dai makaranta ba amma mu kuwa nan wajen saboda ga addini da ya tsare al'umma ya tsare martaban mu ya tsare mutuncin mu ya tsare a tsiraici ya tsare komai da komai amma saboda dukkan wato ja'a dukkan majami'ai namu ba sa aiki institutions din mu gabaki ɗaya ba sa aiki saboda haka zaka ga malamai suna yin wannan kuma an san suna yi babu wani mataki da ake ɗauka a kansu to wanda ya rubuta wannan takardar yana cewar a nasiha ce yake cewa ya kamata a yi kuma idan ba a yi ba ina ganin ba abin da ya cancanta irin a yi wato bakararar addu'a akan masu cin wannan amana ta al'umma mugunyar addu'a kan Allah ya watsa su ya lalata su kuma hakika wato idan ba su daina ba sun cancanci wannan kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah waɗanda suke son alfasha ta yadu a cikin muminai suna da azaba mai raɗi a duniya da lahira a duniya Allah zai kunyata su to muna roƙon Allah waɗannan mutane Allah ya shirye su su dawo ya zuwa ga tafarkin daidai su yaƙi da shaidan su yaƙi da zuciyarsu musamman a wannan wata watan tuba su tuba ga Allah kuma waɗansu daga cikinsu za ka ga musulmi ne suna kiyaye sallah amma shaidan ya kayar da su shaidan ya ribace su to su yaƙi shaidan a wannan wata wanda Allah yake sauƙaƙe yake ba mu muminai ƙarfin istiqama akan tafarki su yaƙi zuciyarsu su yaƙi shaidan kan su bar wannan mummunan al'ada domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani bawan Allah saurayi da ya zo ya ce ya bashi izini ya yi zina yace kana da yar uwa yace eh yace zaka so a yi zina da ita yace a'a yace kana da ya yace a'a yace ba shi da ya yace kana da mahaifiya yace eh zaka so a yi zina da ita yace a'a yace to ai duk wanda zaka yi zina da ita idan yar idan ba yar uwar wani bace uwar wani ce ko yar wani ce saboda haka mutum ya duba kuma irin wannan abun aljaza'u min jinsil amal wanda yake wannan sai Allah ya sallada shi ma an yi masa kamar yadda kake ma 'ya'yan mutane Allah wata ran zai sa kai ma kana da 'ya'ya haka za a je a yi musu kamar yadda kake wa matan mutane wani zai wani juyi zai zo da matarka za ta je kai ma a yi mata haka irin wannan abu sharrin sa yana da yawa musamman waɗanda yake ba sa wato a cikin kamar yadda Allah ya ce ita zina mummunan hanya ce zina tana sa mutum wato ya zamanto ba zai tsaya akan ba zai tsaya akan haddi ba waɗansu babu abin da yake kayatar da su a cikin zinan sai dai su zina da matan aure to waɗansu za ka ga sun kai sai kuma babu abin da suke so sai dai su zina da muharramansu zina da muharramai ba abin da suke so in ba wannan suka yi ba za su ji wannan sha'awar ba abin da zai maganin ta to wannan sharri hali ina mutum ya fita daga cikin sifar mutane da baki ɗaya ya zamanto dabba dabba ma ta fi shi saboda haka idan irin wannan sharrinsa tare da matan aure yana da tsanani saboda abin da yake kawowa na cakuɗuwar nasaba a haifan ma mutum ɗa wanda yake ba ɗansa ba kuma waɗansu suna tafa da wannan matan sun sani sun je sun yi sun shigar da ɗa gida wanda yake ba ɗan gidan ba to irin barnar da ke ciki Allah ne kaɗai ya san iyakarta don haka lalle ya kamata mu yaƙi a cikin al'ummarmu kuma duk wanda aka san su da irin wannan a ɗauki matakai na ai maganinsu fara da nasiha idan nasiha ba ta yi ba to a ɗauki matakai wanda za a ɗauki hukunci mai tsanani daga wajen hukuma a kansu amma wannan sharri hakika mummuna ne kuma tun da kaga har ake faɗan irin wannan abin yana nema ya yawaita a cikin al'umma mu Allah ya sauke abu na biyu wannan yace ina tambaya ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu rashi wal murtashi Allah ya la'anci mai cin rashawa da mai bayarwa yace to ina mafita yayin da mutum ya tsinci kansa idan haƙƙinsa ba zai fita ba sai ya bayar ko kuma ma'aikatan ma'aikatan hanya waɗanda idan baka bayar ba za a kai ka kotu a ci tararka kamar yadda ya faru da ni na ki bayarwa an kai ni kotu maimakon laifi ɗaya aka rubuta min biyar aka ce ba ni da kunya duk domin na hana rashawa na biya na biya ne Allah ya isa a wato rashawa wannan shine hukuncin sa daga cikin kaba'irud dhunub saboda aya da saboda wannan hadisi da cewa Allah ya tsine ma mai bayar da ita da mai karba a idan mutum haƙƙinsa ne zai salwanta ya zaman idan mutum haƙƙinsa ne zai salwanta waɗansu daga cikin malamai sun yi ruksa gare shi kan ya bayar da rashawa domin ya kwato haƙƙinsa idan haƙƙinsa ne zai salwanta amma kamar wanda ya laifi kamar wanda ya laifi idan ya bayar da rashawa wannan rashawar ce ainihin rashawar kenan ka bayar da dukiya domin kada a zartar da hukunci a kanka a wannan bai halatta ba amma haƙƙi naka ne wanda yake zai salwanta an ba za a baka wannan haƙƙin ba sai da abin da mutum ya bayar to wannan abin ya zamanto abin da ya tawassuli ne da shi domin neman haƙƙinsa shi kuma ga wanda ya karɓa shi kuma wannan aklu bi shafa'a ne ya ci ne saboda ya mutum shafa'a wato ya amfani da alfarmar ofis ɗinsa don ya bayar da wannan haƙƙin saboda haka abin da ya ci wannan suhut ne haramun ne amma waɗansu malamai sun yi ruksa kan cewa mutum zai bayar idan ko mutum ya haƙuri Allah duk abin da mutum ya bari saboda Allah Allah zai musanya masa da abin da ya fi shi alkhairi eh duk wannan wanda suke sanya dole sai an bayar masu goma masu ashirin a dole sai an bayar wannan a idan ji yana daga cikin wannan tsira ne daga sharrinsu abinda ka bayar don ka tsira daga sharri to idan mutum ya bayar da wannan niyyar Allah maɗaukakin sarki insha Allah ba zai kama shi malamai sun yi ruksa akan wannan wannan ya ce ka ansa tambaya akan rama sallan nafila domin cika salatin rawatib in na fahimta daidai hakan ya halarta kenan amma kuma ga wani hadisi an ummi salama radiyallahu anha al-asr salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asr ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليت فصلتهما الآن فقلت أفنقضيهما إذا فاتتنا قال لا أخرجه أحمد eh wannan akwai wannan hadisin hadisin ummu salama sai dai hadisin da'if ne hadisin bai inganta ba wannan ƙarin cewar afa naqdihuma idza fatatna za mu rama su idan sun kubce mana da yace la wannan hadisin da'if ne malamai sun za a fashi daga ciki har da Sheikh bin Baz a talikin da yake a cikin Fathul Bari yayin da ya kawo wannan hadisin yayi ishara ga raunin sa hadisin yana cikin Baihaqi shi ma kuma Baihaqi ma yayi ishara ga raunin sa saboda haka rama salawatul rawatib wannan babu laifi za a rama su kamar yadda muka ambata a rama sallar rawatib ya tabbata a yadda ya zo a wannan hadisin na ummu salama haka zalika ya tabbata daga hadisin aisha a cikin sahihul bukhari amma abinda ummu salama ta kadaita da shi riwaya da ta kadaita da shi shine wannan hadisin na cewa bai ba da ta tambaye shi za mu rama idan mu ma sun kubce mana yace a'a to wannan bai inganta ba saboda haka haka yake mutum zai iya rama as-salawat ar-rawatib sannan ina son ƙarin bayani akan waɗannan hadisan an ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal inna bilalan yu'adhdhinu bilayl fakulu washrabu hatta yunadi hatta yunadi ibn umm maktum فقال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت أخرجه البخاري والزيادة له ومسلم wannan hadisin hadisin ibn umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi ya ce bilal yana kiran sallan dare yana kiran sallah ne da daddare ku ci ku sha har sai ibn ummi maktum ya yi kira shi ko ibn ummi maktum mutum ne makaho baya yin kiran sallah har sai an ce masa gari ya waye gari ya waye asbata ai ma'ana da halta fi sabah ka shiga cikin wayewar gari wato sai alfijir ya bayyana sannan yake ci wannan hadisin akwai hukunce hukunce da dama a ciki daga cikin hukunce hukuncen shine cewa ana yi masallar asuba kiran sallah a cikin dare ba kiran sallar alfijir bane saboda haka wannan yana daga cikin abin da waɗanda suka yi kuskure suke cewa yayin an umarci bilal a cikin al'azanul awwal a cikin kiran sallan farko an umarci mai kiran sallah a cikin kiran sallan farko ya ce as-salatu khairun minan nau kiran sallan farko na asuba shine kiran sallan da ake yi yayin da alfijir yake to kiran sallah na biyu kuma shine iqama saboda haka a kiran sallan farko na asuba da ake nufi yayin da alfijir ya fito shine ake as-salatu khairun minan naw amma wanda bilal yake ba kiran sallah asuba bane kiran sallan dare ne yace inna bilal yu'adhdhin liyarji qa'imakum wa yuqidha na'imakum yana kiran sallah ne dan ya tsayar da mai kiran sallah ya siya ya shirya ya sahur mai sallah ya daina sallah ya je ya sahur wanda kuma yake bacci ya tashi domin ya shirin sallar asuba wannan ba kiran sallan asuba bane kiran sallan dare ne amma kiran sallah asuba na farkon su shine lokacin alfijir yake to shine ake as-salatu khairun minan naw na biyu su abin da ake nufi da kiran sallah shine iqama baina kulli adhanaini sala tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah kaga ana nufi anan kiran sallah da iqama shi ake nufi saboda haka wannan waɗansu sun yi kuskure da suka karanta hadisin nasa'i cewa a kiran sallan farko ne ake as-salatu khairun minan nawm saboda haka suka saba abin da ake a duniyar musulmi baki daya suke as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah asuba na farko a kiran farko na sallah asuba wanda yake ba kiran sallah asuba bane wannan kiran sallan dare ne na biyu wannan hadisin yana nuna cewar wanda yake baya kiran sallah sai alfijir ya bayyana a gare shi to za a yi amfani da idan da kiran sallah sa a daina cin abinci wanda aka san sai alfijir ya fito yake kiran sallah kamar abdullahi bin ummi maktum makaho ne baya kiran sallah hatta ya tabayyana alfajir har sai alfijir ya bayyana ana da yakini gashi hassan ya soma zuwa sannan a ce masa asbahta asbahta kayan safiya ta yi safiya ta yi sannan ya kiran sallah to kaga wannan wanda yake mai aka sallah dani ne mai wannan al'adar to shi daga ya fara kiran sallah sai a kama baki bai halatta a ci ba bai halatta a ce a'a ai har sai ya gama kiran sallan shine aka tabbata alfijir ya fito amma wanda yake yake amfani da agogo ko yake amfani da lokacin kalanda to wannan kiran sallarsa a kamar yadda fatoyin malamai daga cikin su akwai Sheikh Al-Uthaymeen wa haka zalika lajnar da'ima ta Saudiya lajnar wato kwamitin fatawa ta Saudiya a cikin fatawar da suka yi shine wanda yake yake amfani da irin wannan kalanda da lokacin sallah to wannan yana amfani da kardado ne da wato azzannur rajih ghalabatu dhann zanto wanda yake mafi rinjaye ba yaqini bane Allah ku cewa yi hatta ya tabayyana lakum at-tabayyun shine wato har sai alfijir ya bayyana a gare ku ma'ana kun sami yaqini na fitowa alfijir dan haka wannan to malamai sun yi ruksa akan cewa mai kiran sallah irin wannan yayin da ka ji kiran sallarsa to musamman in kana cin abinci babu laifi ka iya karasawa a domin ba yaqini bane akan cewar alfijir ya keto amma idan kamar na ibn ummi maktum ne kaga zahirin hadisin abin da yake nunawa kenan a yace domin ku ci ku sha har sai ibn ummi maktum yayi kiran sallah har sai hatta lintiha'il ghaya yana nufin kan cewa cin ku da shan ku ya tike zuwa kiran ibn ummu bakr daga yayi kira sai ku tike da ci da sha ba za ku ci ba shine na biyun ma kuma an unaisa binti habib qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza adhana ibn ummi maktum fakulu washrabu wa idza adhana bilal fala ta'kulu wa la tashrabu isnaduhu sahih akhrajahu bi hadha al-lafz an-nasa'i wa ahmad wa ibn hibban zahirin wannan hadisin akasin wancan ne shine idan ibn ummi maktum yayi kiran sallah ku ci ku sha idan bilal yayi kiran sallah fala ta'kulu wala tashrabu kada ku ci kada ku sha kuma yace isnaduhu sahih akhrajahu bi hadha al-lafz an-nasa'i wa ahmad wa ibn hibban a wannan hadisin ku bari in duba ban taba hankali na bai taba kaiwa zuwa ga wannan sabanin akan sa ba saboda haka ku bani zan duba sai na ga yadda malamai suke jam'i a kansa sai na ga yadda aka duba isnadin domin zahirin wannan zai iya zamantowa alhadithul maqlub qalb ne ya samu rawin amma ba zai iya yiwuwa haka kuma zai iya yiwuwa malamai sun yi sun yi wani jam'i a kansa insha Allah ku bi ni bashin wannan tambayar to za mu tsaya anan ita sauran tambayoyi guda uku da wani malami ya rubuto sai gobe insha Allah wajen shan ruwa wajen shan ruwa ba sai an yi kiran sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat shams faqad aftara as-sa'i idan duhun dare ya fuskanto daga gabas kuma hasken rana ya juya baya daga yamma kuma rana ta fadi ma'anar faduwar rana kamar yadda shekul islam ya ambata ya fassara wannan hadisin ay ghiyabu qursi shams shine wannan da'irar ta saman wato wannan doron na rana zagayen rana ya zamanto ya ɓace ga yadda kai kake gani a bayan ƙasa to daga zarar wannan yayi shikenan ka san irin wannan yana faruwa sai kaga kuma gabas ta soma duhu to daga zarar wannan ya faru shikenan faqat afqara sa'im mai azumi ya sha ruwa ko da liman bai kiran sallah ba ai ko da ladan bai kiran sallah ba saboda haka ba ladan ne yake da mabudin buɗe baki ba wanda zai zo ya ta yawo da hankalin ya ta yawo da hankalin mutane sai ya ga tukuna ya ga to yanzu bari in sake su in na sake in na kiran sallah na sake su yanzu sai su sha a'a wannan abin nan idan ladan yana tsammanin wannan ne to mutane sun yi karatu daga sun ga alamar faduwar rana shikenan kuma idan mutum ya yi amfani da lokacin sallah ma yayi babu laifi amma ka tabbatar ka saita agogonka kada ka sa agogonka yana gudu yana gudun minti biyu an ce shida da hamsin da biyar agogonka kuma shida da hamsin da biyar a wajensa shida da hamsin da uku ne saboda haka kafin faduwar rana ya zama to kana shan ruwa shi yasa ne ma malamai waɗansu suke cewa amfani da waɗannan agoguna a rinka karawa ana rage minti biyu minti hudu zuwa minti hudu saboda lissafin yana shan bambam lissafin yanzu kaga a ta kalanda dinnan ta hukumar shari'a da kalandar masu aiki da agogo da kalandar tafrim na ummul qura zaka dan ganin bambancin minti ɗaya ko minti biyu tsakanin su saboda haka yana daga cikin fiqhun ladanai su rinka ihtiyati shi yasa yanzu kaga kamar ladanin masallacin sarkin ladanai na masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk watan Ramadan yake fitar da tasa kalanda wanda nasa lissafin a bisa lissafin da yake yi wanda yake yi da dukka kuma za a gani na wajen buɗe baki baya sa maka lokacin da ake kiran sallah asuba cewa ga lokacin sallah asuba sai sa maka minti goma kafin lokacin dan kai ihtiyati saboda ihtiyati matlub ana neman sa da ma yaribuka ila ma la yaribuka da kuma kan cewa faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi abinda duk zai kawo rikici a cikin addini abinda yake a shinge kai nesa da shi dan kada ka je ka fada masa wannan yana daga cikin abinda yake nuna mutum yana da tsantsani a cikin addininsa wa kuma abu ne wanda yake abu ne wanda yake abin nema abin aiki da shi a cikin shari'a na'am cutarwa cushutawa ziga ina jin watakila tasiri da tafsirin ko malam abubakar gumi ne Allah ya ji kansa ziga eh kamar a zaburar da mutum ya je ya abu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا واستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخفتم كالذي خاضوا أولئك عبثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتأمرهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Na'am. Allah jalla wa ala yace kalladina min qablikum ku munafikai domin khitabin gare su ne Allah yana ambaton su almunafiquna wal munafiqatu wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqat sai kuma aka koma ya zuwa ga wato al mukhataba kama a fuskance su da wa'azin gaba gadi kalladina min qablikum ku ba ku zamanto ba face kamar waɗanda suke gabaninku wato a cikin kafircin naku ko kuma a cikin sakamakon da ake muku ko kuma a cikin alkawarin da Allah ya muku na mummunan azaba da za ta zo muku a duniya da lahira ku tamkar waɗanda suka kasance gabaninku ne kanu ashadda minkum quwwatan sun kasance mafiya tsananin ƙarfi daga gare ku wa aktsara amwala kuma mafiya yawan dukiya wa auladan da yawan 'ya'ya fastamta'u bi khalaqihim sai suka ji daɗi suka more da rabonsu da aka ba su na yawan dukiya da yawan ‘ya'ya da yawan karfi. Fastamta'atun bi khalaqikum to kuma kun more da irin rabon da aka ba ku. Kamar samta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim kamar yanda waɗanda suke gabaninku suka more suka ji daɗi da rabonsu. Wa khubtum kalladhi khadu kuma kun kutsa a cikin yin kafirci da yin izgili da addini da morewa da sheke ayyauku akan wato annabi da muminai kallabi khadu kamar irin nasu na kamar irin kafiran da suke gabanin ku su ma suka yi ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah to wadancan su kafiran tare da yawan girman karfin su da yawan da, da girman da tsananin karfin su da yawan dukiyar su da yawan ƴaƴan su habitat a'maluhum duki wato ayyukan su sun ɓaci fid dunya wal akhirah a duniya da lahira wa ula'ika humul khasirun kuma waɗannan su ne wato tababu wanda suka yi hasara ba wasu su ba wato zuwan su duniya bai amfane su da komai ba sun yi asara ba abin da suka tsinana domin abin da yake a duniya da lahira ayyuk Allah ya bata ayyukansu Allah madaukakin sarki ya ba mu munafikai kan cewa halin su tamkar waɗanda suka gabace su ne duk wani wanda za ga yana sanan kafirci to akwai kafirai wanda yake sun fi shi sun fi shi sanan kafirci idan sanan kafircinsa salon kafircinsa wato na azabtar da muminai ne to akwai wanda suka fi shi akwai fir'auna bil autad ma'abuta turaku idan tsananin kafircinsa saboda ƙarfi ne da Allah ya bashi wanda waɗanda duk suke wato yana da ƙarfin jiki da ƙarfin ilimi da za su wato waɗanda suka saba musu za su a a za su zo su rinka azabtar da su a inda suke kallo suna zaune suna kallo su shirya su amfani da iliminsu domin yaƙi da addini su amfani da ƙarfinsu domin yaƙi da addini an samu waɗansu wanda suka fi shi suka fi su to shi yasa Allah yake ce ma munafikai da yake musu wannan ta fuskar ban tsoro da kuma wa'azi domin wato idan suna takama da ƙarfi ne akwai waɗanda suke gabanin su sun fi su ƙarfi idan yawan idan yawan dukiya ne akwai wanda suka fi su suka wuce gabanin su sun fi su yawan dukiya idan kana ganin irin wato haƙe-haƙe yanzu da yake nunawa na al'ummomi waɗanda suka gabata irin yadda za ka ga wato kusan haƙe-haƙen hatta irin rijista ta kuɗi da ake da shi duk an haƙo saboda za haka za ka ga irin dukiyar da suka samu da irin gidajensu da aka haƙo wanda zai nuna maka irin yawan irin yawan ƙarfin arzikinsu yanzu ka duba ka ga hatta pyramid ɗin nan na misra pyramid ɗin nan na misra a lokacin ba a da mashin ba a da crane irin waɗannan wanda ake da su yanzu amma ka duba ka ga irin waɗannan mutane ne yawan mutanen da za a sa su irin wannan pyramid pyramid tubalin kawai girmansa wane mutum kana ji Allah yana magana irin su ƙaro wanda mabuɗan taskar arzikinsa kawai mutane arba'in ne za su iya ɗauka ba wai kuɗin da ke ciki ba mabuɗan taskokin arzikinsa kawai ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa al usba jama'a kenan to malaman tafsiri suka ce mutum 40 ne suke iya daukan mabudan taskokin arzikinsa saboda haka Allah ne kuma yake faɗa ka san ba malaman tarihi ba da idan suka yi haƙe-haƙen suka haƙo suka haƙo in suka ga wannan zai ce wannan yana nuna kaza wannan yana nuna kaza ai ta tunani ai ta zato saboda ba sa nan wanda yake yana nan ba zai iya gaya musu ba ya mutu kafin su zo in ma ya rubuta abin da ya rubuta ya ƙare in ma ya in ma an samu abin da ya rubuta din abin da ya rubuta iyakar sanin sa kenan to ballantana wannan shi yasa Allah da kansa yake cewa wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka labari irin wanda ake labarin a idan sa ya gani Allah kenan to wannan ne Allah ne yake faɗa yake cewa kanu aksara amwala sun fi ku yawan dukiya wa aulada sun fi ku yawan ƴaƴa rabansu da aka ba su alhalaq an-nasib fastamta'u bi khalaqihim suka ji daɗi da nasibinsu rabon da aka ba su shine na yawan dukiya da yawan ƴaƴa suka ci suka more wanda zaka nuna zai nuna maka cewa kenan duniyar nan ba komai take ba a wajen Allah saboda duk abin da zaka yi tsayar taka duk anan ce ɗan shekaru ne kaɗan an baka ka rinka ganin kamar dukiyar ba za ta ƙare ba an baka ƴaƴa kamar kana ganin kan cewa ba a bama wani ƙarfi irin ka ba Allah yana kallon ka domin waɗansu dubinnai waɗanda suke kafin kai sun yi sun gani sun yi sun wuce to shine sai Allah yake to kuma kuna ta morewa da abu kuma kun more kun ji daɗi da abin da aka baku na rabon kamar yadda wanda suka wuce ku suka wato su ma suka ji daɗi da suka more da rabon su kuma irin wargin da irin shegantakar da kuke ma addini da izgili da kuke yi su ma haka su ma suka yi to kun yi kamar su saboda haka ta za a yi sakamakon ya zamanto daban kamar yadda wannan ayyukansu Allah ya ɓata ayyukansu a duniya da lahira ba su tsinana komai ba domin tarihi ya nuna ba abin da suka tsinana kowa sai tsine musu albarka yake to haka kuma abin da kuke yi ba zai tsinana komai ba a nan duniya haka za a tsine muku albarka kuma a lahira ga wanda yake da lahirar wanda yake ba da labarin ya ce a lahira ma aikin nasu ya ɓaci ba su tsinana komai ba ba abin da za su tashi da shi to haka kuma a lahira ba abin da za a ba ku sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan su ne taɓaɓɓu ba waɗansu su ba ma'ana alfusran shi ne wanda wato ya yi kasuwanci ya zamanto ba riba ma kawai ya rasa ba hatta uwar kuɗin ya rasa ta wannan ita ce hasara wannan ita ce hasara qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala zalika huwa alkhusranul mubin kace haƙiƙa taɓaɓɓu wanda suka yi hasara su ne wanda suka yi hasarar kawukansu da iyalansu ranar alkiyama wannan shine wato ita ce asara wadda take mabayyaniya wato ma'ana sun yi hasarar kansu domin kanka rayuwarka ita ce ra'asu mal ɗinka shine shine wato uwar uwar dukiyarka da za ka yi kasuwanci da shi dalilin zuwanka duniya kenan kanka dan ka tsira idan ka zo kai kafirci ka gama ka yi asara ga baki ɗaya domin damar da kake da ita ta samu ta ka samu tsira a rayuwa ta dindindin ta lahira ka rasa ta saboda ka kai asarar kanka abinda Allah ya baka wanda yake da shi ne domin ko ka so ko ka ki Allah ya riga ya yi ka ba za ka ce ina ma ba a yi ni ba ka huta da wannan jarabawa amma a gaban ka wannan shine rayuwa ce ta dindindin idan ka za idan ka yantar da kanka ka rabauta ka samu wannan sakamako na dindindin idan kuma kai asara shikenan kai asarar gabaki daya dama ba a yi ka ba dama baka zo duniyar ba kwata kwata to wannan ita ce ainihin ma'anar hasara zalika ulaika humul khasirun sannan Allah ta'ala ya sake musu wa'azi yace alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim sai ya koma kuma ya zuwa ga wato zance a kansu da kwanan ya fuskance su da zancen ne nan kuma sai ya koma da wato zance a kansu yana ba su labari su waɗannan munafukai da duk da wannan wa'azi da ake musu da duk irin ayar da take sauka a kansu Allah yake tona abin da ke cikin zukatansu suna gani ba wanda ya sani in ba Allah ba to labarin waɗanda suke gabaninsu bai zo musu bane su wane ne waɗanda suke gabaninsu qaumi nuhin mutanen annabi nuhu wanda Allah ya halaka su da ruwan tufana wa adin da adawa waɗanda su ma aka aiko musu da annabi hud suka kafirce Allah ya aiko musu da iska wadda ta rinka ɗaukan su tana tana koda su da ƙasa tana raba kai saboda ƙarfin faɗuwar da take faɗar da su ta raba kai da gangar jiki ko yanzu muna ganin irin ƙarfin iska muna ganin ƙarfin iska idan ta zo yadda ta kan ɗauki bus bus manya-manyan bus da tirela ta kan ɗauke su ta cifa da su da su ma adawa suna alfahari da ƙarfin girma da ƙarfin jiki da yawan ilimi wanda ilimin nan shi ne yake ba su kowa suka zamanto jabberawa a bayan ƙasa sai Allah ya aiko musu da hukubar da take nuna ƙarshen su ƙarfi ne wanda ba a ganin sa iska kana ganin ta ba ka ganin iska saboda kan kuna takama da ƙarfi ga ga ƙarfin da yafi ku amma kuma ba ku ganin sa ba za ku iya kama shi ba ma ballantana ku daure shi ba kamar ruwa bane balantana ku ce za ku yi masa dam yanzu in ruwa yayi ruwa in ambaliya yayi ambaliya sai kaga an ce za a sa sandbags to shi ba ma ka iska ba ma ka ganin ta wa samud da samudawa su ma haka sun ci gaba saboda ƙarin saboda wato tsari gidaje suka yi a cikin dutse wanda iska inda sun ji labarin adawa iska ta gama da su to iska ai ba za ta iya rushe ba za ta iya rushe dutse ba saboda haka sai shiga cikin dutse idan ma an yi iskar in ma ruwa ne suna cikin dutse to sai Allah ya kawo musu abinda ba zai tara dutsen ba tsawa kururuwa saiha thunderbolt wanda ta zo suna cikin gidajensu kawai ran ya fita suka mutu a gurfane ka san junudullah suna da yawa a cikin yadda Allah ya bamu kissar waɗanda ya halakar kowa da irin salon abin da ya dan ya nuna mana karfin Allah ya nuna mana yadda rundunonin Allah suke ba su da iyaka kuma shi yasa ma sai kaga ya ce junudu samawati walillahi junudu samawati wal ard rundunonin sammai da kasa dinna Allah ne don ba su da iyaka ba su da iyaka kamar yadda halittar Allah ba ta da iyaka haka duk wani abu na Allah ba shi da iyaka wa ashabi madyan wa qaumi ibrahim da mutanen annabi ibrahim mutanen annabi ibrahim su ma Allah ya halakar da su da suka jefa annabi ibrahim cikin wuta annabi ibrahim Allah ya tsirar da shi ya fitar da shi sauran Allah ya halakar da su malaman tafsiri sun ce namrud wanda yake cewa shi ma ubangiji ne yana cewa shi ma yuhyi wa yumit yana rayarwa yana kashewa an ce Allah ya sallata masa kuda sauro ne Allah ya sallata masa ya shiga cikin kwakwalwarsa ya hana shi sakat ya ta buga kan da garu har ya halaka sauro guda ɗaya ga ƙarfin mulkinsa saboda ƙarfin mulki har cewa yake yi ana uhyi wa umit ni ma ina rayarwa ina kashewa yake musu da alamtar ila alladhi haja ibrahima fi rabbih an atahu allahul mulk saboda Allah ya bashi mulki yake wannan to sai Allah ya sallata mafi wulakancin dabbobi mafi raunin dabbobi wa ashabi madyan da kuma mutanen madyan mutanen madyan da mutanen annabi shu'aib kenan wanda Allah ya basu dukiya ya basu dukiya mai yawa saboda suna tsaye ne suna kasar su tana kan hanyar tijara kasarsu tana kan hanyar tijara tsakanin sham da jaziratul arab da yaman saboda kasan kuma duk garuruwa ɗaya daga cikin dalilin arzikin ƙasashe shine kasa ta zamanto akan har wato akan tafarkin tijara tafarkin kasuwanci yanzu irin kasashen su Dubai din nan duk ba wani abu ne yasa arzikin su ya haɓaka ba illa kasancewar kasa ce wadda take akan tafarkin kasuwa akan tafarkin kasuwanci wanda za su zo daga can nesa daga gabas su kawo sai a sai a raba zuwa ga kasashen Afirka da sauran kasashen Asiya da kasashen Larabawa to kasar Madina haka take shi yasa a suke takalar annabi Is- annabi Shu'aib da cewa addininka shine ya umarce ka ka sa mana takunkumi akan yadda za mu yi ta'amuli da dukiyoyinmu saboda suna takama da yawan dukiya to Allah ya sallata musu a wutar wutar ruwa daga sama azabu yawmin dhulla azabar ranar inuwa inuwa ce ta zo musu sun ɗauka cewa inuwa ce mai ni'ima nan kuwa inuwa ce ta girgije wanda a cikinsa akwai wuta ta azabar Allah wal mu'tafikat da waɗanda aka kife su waɗanda aka al mu'tafikat jam'u mu'tajika ay al maqlubat wato al munqalaba wanda aka inqilabi akan ta aka juya ta saman ta ya koma kasanta su ne mutanen annabi lut alƙaryatu ne da suke kewaye da al bahrul mayyit yanzu a cikin ƙasar jordan sodom da gomora da sauransu alƙaryatu ne wajen guda biyar wanda aka aiko ma annabi Lu- aka aiko annabi lutu a gare su su ne farkon wanda suka sa, suka fara al'adar maza su rinka neman maza bayan kuma sauran barna da suke yi a nadinsu wata tuna fi nadikumul munkar mun in suka haɗu wato yan wato club yan club kenan annadi club kenan masu zuwa club ka san karatun gidan munkari club kenan to farkon wanda suka fara club mutanen annabi lut ne banda kuma wannan al'a- wannan mummunan al'adar da suke yi wanda Allah ya ce babu wanda ya gabace su daga cikin talikai da suke yi maza suna neman maza su kuma hukubar da aka yi musu jibril Allah ya turo musu ya daga garuruwan nasu da fuka-fuki guda ɗaya sai da ya nuna su a sama sannan ya kife su sannan kuma aka yi musu ruwan ƙonannun duwatsu daga wutar jahannama waɗansu suna cewa albaharul mayyit nan da ake gani dead sea nan ne inda aka halakar da su an ce shine yafi kowane waje a bayan ƙasa wato a ƙasa da ƙasa da doron ƙasa shi yafi kowane waje a doron ƙasa zurfi ba teku bane ba ƙasan teku bane a doron ƙasa yake amma yayi ƙasa saboda yanda aka nitsa da da aka sama da su din aka babbago su daga ƙasa aka kife su saboda haka suka zamanto ba lebur suke ba da lebur din kasa ba a- su ba a ba a sea level suke ba kun san akwai abin da ake kira sea level shine inda iyakar abin da za a ce shine iyakar ba doron kasa sama a shine abin da yake sama da iyakar doron kasa kasa kuma yana kasa da doron kasa to su su ne wuri wanda yake mafi kar wato mafi kaskanci mafi zurfi a doron kasa wannan ilimi ya nuna amma kasancewar nan inda tekun yake shine ainihin inda alƙarya take babu nasi akan wannan amma Allah ta'ala ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin kuna wuce su da safe wa billayl da daddar ma kuna wuce su afala tubsirun dan me ba kwa gani saboda haka abinda mutane ake faɗa na cewa nan ne inda alƙaryar take kaga bil ishara alqur'ani yayi nuni gare shi yana cewa kuna wucewa ta wajen kuma saboda wato kissa ce mashhuriya duk waɗannan fa da Allah ya ambata kaga da Allah ya ce alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim labari ne wanda yake sananne ne a wajen waɗanda suka gabata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo musu da wani abu sabo ba suna da kishin kishin abin da ya faru na annabi Nuh da Adawa da Samudawa duk da yake Adawa da Samudawa kaga labarin su baya cikin Bible amma larabawa suna sane da wannan abin da ya faru ga wa'annan alkaryatu da irin yadda Allah ya halakar da su saboda haka labari ne sananne sai dai alkur'ani ya zo da shi a yanda yake a hakikaninsa ba a bisa tatsuniyoyin da mutanen farko suke faɗa ba to Allah ya ce dan me ba za su yi wa'azi da waɗannan ba kaga irin salon yadda Allah ya nuna kudurarsa tare da waɗannan to su ba sa jin tsoron cewar Allah madaukakin sarki su ma zai musu haka tare da cewa waɗannan wanda Allah ya halakar su ma sun more da irin arzikin da Allah ya ba su kuma inda su suke morewa da arzikin da Allah ya ba su Allah ya ce ula a atatum rusuluhum bil bayyinat manzannun su sun zo musu da hujjoji mabayyanu al bayyinat ai wato a a a, a sifa mushabbaha ce ta bayani wato abubuwa da suke da cikakken bayani wanda yake babu wata shakka a ciki kana gani babu abin da zai rage maka in baka bada amsa in ba in baka bada gaskiya ba shine ayoyi da manzanni suka zo da su kowa da irin ayarsa annabi nuhu ya zo da irin ayoyinsa annabi annabi ibrahim ya zo duk kowane annabi sai Allah ya bashi aya wanda za ta sa mutane su yi imani to sun zo da waɗannan ayoyi fa ma kana Allah li yuzlimahum Allah bai kasance mai zalunta su ba nan Allah ya yi nafiyin zalunci komai kankantarsa da lamul juhud wanda yake nuna wato rashin mus- istihala shine impossibility ba zai yiwu ba a ce Allah ya zalunce su Allah ba mai yiwuwa bane ya zamanto mai zalunta su walakin anfusahum kanu yadhlimun walakin kanu anfusahum yadhlimun amma sun kasance kawukansu suka kas amma su sun kasance masu zaluntar kawukansu ne aka kawo shi da sigar mudari'i yadhlimun ai suna ta zaluntar kawukansu marratan ba'da ukhra su yi su sake yi su yi su sake yi wato dai zalunci ya zama to shine daidanan su menene mutum ya zalunci kansa shine ka salwantar da ranka ka hana ma ranka abin da yake shine maslaha gare shi sau da yawa abin da yake maslaha ga kanka ba shine abin da kake sha'awarsa ba kamar ɗalibi ne mai karatu ba wanda baya son hutu ga jarabawa a gabansa shi kuma ya zamanto ba abin da yake so illa ya mai da hankali wajen kallon liverpool da a wane ne ya yi na a wajen wannan biliyardo sannan kuma ya bacci yanda yake so ya ci yanda yake so kuma a ce in an yi jarabawa ya ci ka san wannan mustahil ne ba zai yiwu ba sai ya hana kansa bacci sai ya hana kansa kalla wannan kalle kallon to sau da yawa abin da yake da sa'adar mutum tana tare da abin da ransa baya so to yayin da ya bi ma kansa ransa abin da ransa yake so waye cuta kansa ya cuta shi za a yi jarabawa da zai fito ya sa kuka in ya sa kuka kaga kukan nan lokacin da yake ganin kan cewa ya cuci kansa to wannan akan abin duniya ne fa akan da bai kai ya kawo ba ballantana ga baki ɗaya dalilin ma da aka zamanto kana bayan kasa da yin da yasa kake shakar iska kake ci kake sha dan ka samu tsira ne ranar lahira saboda haka wanda waɗannan sun zalunci kansu kansu su kasance suna zalunta a ba Allah ne ya zalunce su bai hana su imani na'am
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم na'am wal mu'minuna wal mu'minat mu'minai maza da mu'minai mata kuwa ba'dhum awliya'u ba'd sashin su majibinta sashi ne wato masu taimakon juna ne mu'minai maza da mu'minai mata masu taimakon juna ne ba'dhum min ba'd ba'dhum awliya'u ba'd sashin su waliyan juna ne ma'ana suna jibintar lamarin su ga kansu wato ba sa jibintar wani wanda yake ba shi na na cikin su ba ba sa wato sallama mumini akan a su taimaki a- idan idan ba sa sallama mumini su ki taimakonsa su kyale makiya abokan gaba kafirai su halaka shi su ki bashi su ki bashi dauki su ki bashi nasara mumini ba sa haka kaga su munafikai an ce ba'dhum min ba'd sashin su daga sashi yake ba a yi ba ba a ambaton wilaya tare da su ba saboda su dai duk ɗaya suke akan kafirci amma kowa nafsi nafsi ne ba sa taimakon juna ba sa taimaka ma junansu sabanin kafirai kafirai za su taimaka ma junansu akan kafirci amma su kan munafikai saboda hubusin su saboda sun fi kafirai muni sun fi kafirai dauda shi yasa suke a ƙarƙashin kafirai a cikin wutar jahannama a cikin wutar jahannama a ƙarƙashin kafirai suke kafirai su ba'dhum awliya'u ba'd walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd بعضهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض yahudu da nasara suna taimakon juna wajen yaƙi da muminai haka zalika kafirai suna ya taimakon juna wajen yaƙi da muminai wajen yaƙi da da muminai amma munafikai fa su babu babu walici tsakanin su sai dai kawai wato tare suke a cikin kafirci dukkanin su kafirai ne ba su da bambanci wajen alamun kafirci amma ba masu taimakon juna bane saboda hubusun su ya ya sanya su idan ma kai alkawari da su su masu warwarewa ne idan ma sun an an amince musu ha'inci za su saboda haka ba za ka samu wani abu na mutuntaka tare da su ba amma ka muminai alal aks wato yayin da aka ambaci munafikai ga yanda suke sai kuma aka ce to su ka muminai sashen su majibinta sashi ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa wa takasufihim kamathalil jasadil jasadil wahid misalin muminai a cikin soyayyar su da jin tausayin junansu da taimakon junan da suke ma juna kamar jiki guda ne guda ɗaya ne idan wani bangare na jikin ya rashin lafiya ga baki ɗaya jikin sai shi ma ya amsa da rashin bacci da zazzabi saboda in aka taɓa guda ɗaya an taɓa ko ina ba ba irin yanzu ba haka muke ba yanzu ba haka muke ba yanzu nan gashi nan a yan uwanmu ne musulmi in sun je jihar Abia yanzu ana bibiyar limamai ake kakkamawa ko ya aka ga mutum da doguwar riga sai a ce masa boko haram har ta kai a wata jiha hafsan 'yan sanda na jihar kwamishinan 'yan sanda na jihar ya shiga gidan rediyo yake cewa a daina wannan al'amari amma ana yi ba musamman ana yi ba ko addu'a ba ma tuna su da shi ko addu'a ba ma tuna su da shi dan gwamma gwamma ma waɗansu daga cikin gwamnatoci musamman gwamnatin Kano da suka yi kokari aka tura mutane don wanda aka je aka kama a tabbatar kan cewa ba a cirguna musu ba dan wanda ake a je a kwato haƙƙin su amma sauran ba ruwan ba kamar ma ba a yi ba sauran hukumomin arewa ba ruwansu amma da wani wanda yake ba musulmi bane aka taɓa shi kaga yadda za a yi yanzu jibi yaran nan yan matan nan da aka kama na Chibok abin da sa duniya ta yi ɗauki ta yi ihu take kururuwa akan saboda yawancin su ba musulmi bane yawancin su ba musulmi bane coci coci suka rinka magana suka yayyada a cikin duniya baki daya amma muka musulmi magana ma tsoro muke yi an ce ayi magana ma tsoro muke gani muke yi za a zo a yanka mu in mun yi magana to ina gashi al abinda Allah yake faɗa akan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ga ƴan uwanmu nan yanzu a Palestine sai karkashe su ake an kashe mutum wajen kusan an kashe mutum wajen 98 a kashe su a rusa gidansu wai ana harba rocket daga cikin gidan gashi dai musiba ko ina akan musulmi saboda rashin taimakon juna rashin walici na gaskiya tsakaninmu da juna da za mu haɗe mu ce abin in an taɓa musulmi guda ɗaya an taɓa kowane musulmi ne za a ga yadda duniya za ta canza shi ba wai kuma ka ce wai an taɓa musulmi an taɓa kowane musulmi ba shine ka ce to tunda sun taɓa mu a can bari mu taɓa sa nan ba abin da ake nufi ba kenan eh waɗansu haka suke tsammani cewa tunda sun taɓa mu a abiya bari mu ko mu taɓa nasu a nan wannan barna ce wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna addinin musulunci ba hauka bane amma abinda ake nufi wannan ba wai ana nufin kan cewar wanda ya ha'ince ka ka ha'ince shi ba haka annabi annabi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi addil amanata ila man i'tamanaka wala taqul man khanaka ka bada amana ga wanda ya amince maka kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka dan a can dan yan can kasar sun ha'ince mu bar mu ma mu ha'ince su anan kamar yadda suke da yan kasar su anan wannan tunanin yana daga cikin hadarin da yake kawo ta da zaune tsaye a cikin al'umma musamman samari ku kula da wannan addinin musulunci bai da haka ba in an ha'ince ka ba ana nufin kan cewa kai kuma kalama da ha'inci ba waɗanda suke ake zaman amana da su su sun keta amanar ba ana nufin kai amanar da kake zaune da ita ba kai ka warware wannan amana kai ka bada amanar ka sannan ka san hanyar da za ka yi ka kwato hanyar ka kwato haƙƙin ɗan uwanka ta hanyoyi wanda yake zai tsare amana zai tsare lafiya zai tsare jini zai tsare mutunci ko musamman yanzu da yawa daga cikin samari din wanda suka yi ilimi suna gano hanyoyi ta hanyar social media din nan abubuwa da dama ana kawo canji a cikin su kuma alhamdulillah yanzu din yan uwa sun so ma ganewa domin irin wannan social media din ba karamin taimakawa za ta yi ba wajen zaburar da mutane akan wato taimaka ma yan uwansu musulmi a na duniya baki daya saboda haka mutane su yi amfani da wannan damar su yi amfani da wannan ilimi da Allah ya bayar domin taimakon addini Allah ya ce ya amuruna bil ma'ruf su muminai maza da muminai mata dinnan suna umarni da kyakkyawa duk abin da yake an san shi a cikin shari'a kamar yadda tafsirin sa ya bayyana ya gabata wa yanhauna anil munkar suna hani ga munkari ala ak- bisa akasin munafikai da suke umarni da munkari suke hani da mummuna wa yuqimuna sala kuma suna tsaye da sallah kaga anan sai aka ambaci tsaye da sallah saboda ita ce ma'arufin da yafi komai domin wanda babu amfani ga mumini baya tsaye da sallah kaga waɗansu su ce wai ai su aikin kungiyoyin musulunci suke ko aikin aikin bankin musulunci suke yi aikin iktisadil islami Uh, ana ana aikin kungiya uh, ana an shirya conference na addini kaga ana ta kokari kai komo amma lokacin sallah yayi ba wanda zai sallah amma kuma aikin musulunci ake yi ina aikin musulunci ba sallah duk wanda suke wannan shedan ya sawwala musu saboda haka sharadin mu'mine ya zamanto suna umarni da ma'ruf suna hani da munkar gaske su a cikin wannan yuqimuna sallah suna tsaye da sallah daga lokacin sallah yayi ba za a yi sake da ita ba za a bar komai a kama a tsayar da sallah wa yu'tuna zakka suna bada zakka wa yuti'una Allah wa rasula wannan wa yu'tuna zakka ishara ga cewa su akasin munafikai ne munafikai wa yaqbiduna aydihim suna danke hannunsu to su ko waɗannan bayan Allah suna bada zakka haƙƙin Allah ba sa kashin su bayar da shi da farin ciki suke fitar da shi daga cikin dukiyarsu suna masu ba ma Allah suna ganin Allah suka ba ma wannan abin suna farin ciki wa ya zamanto musu hujja ne akan imaninsu domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma muna yawan mun sha nanatawa a wannan mimbari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce was sadaqatu burhan sadaka hujja ce hujja ce akan cewa mutum yana da gaskiyar imani domin ba wanda zai rabu da abin da yake ganin amfanin sa anan illa idan ya san cewa wannan amfanin akwai zai kawo masa amfani a lahira shine ya yarda cewa Allah madaukakin sarki zai biya shi a lahira kaga kenan ya yarda da lahirar kuma ya yarda cewa akwai sakamako a ranar lahira ɗin. wa yuti'una Allah wa rasula kuma suna imani da Allah suna imani da manzansa suna biyayya ga Allah suna biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam aka sun wadancan nasullah sun manta da Allah babu Allah a cikin rayuwarsu ba ruwansu da ba ruwansu da Allah su ka waɗannan rayuwarsu sun gina ta ne akan da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kullun suna cikin neman sani da aiki da ilimin su domin shine ba zai yi kai da'ar Allah ba kai da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka san abin da Allah ya yi umarni din saboda haka kenan kullun suna cikin neman ilimi da neman yadda za su yi aiki da ilimin su to Allah ya ce ula'ika sayarhamuhumullah waɗannan wato masu sufantuwa da waɗannan sifofi da aka ambata da sannu su ne waɗanda da sannu Allah zai musu rahama ma'ana Allah zai shigar da su cikin rahamarsa ar rahma shine al ihsan Allah zai musu ihsani babba wani ihsani ne wani ihsani ne irin ihsanin da Allah zai ba mu mutum aljanna babu wani ihsani bayan wannan inna Allah azizun hakim Allah mabwayi ne mai wato babu abin da yake gagararsa hakim kuma gwani ne da yace din zai ji kansu zai ji kansu din ta inda ba a tsammani ta inda zai gagarar da kowa yayin da duniya da gabaki ɗaya za ta taru don ta tozarta su to Allah ku zai shigar da su cikin rahamarsa kuma Allah hakim ne gwani ne zai yi musu ta inda ba a tsammani kana yi musu shirin ka halaka su sai ya zamanto shirin ka halaka su din shine ainihin shirin ka ba su izza wa qad makaru makrahum wa inda Allah makruhum suna yin makarun su ko makarin nasu a wajen Allah yake ba sai Allah suke ma wannan shirin ba Allah shine gwani fa yayin da zaka ga mutum kana shirin wani abu kaga wannan shirin da kake yi ainihin kamar Allah kake shirya ba ba muradin ka ne zai ci ba muradin Allah ne zai tabbata to wannan sai Allah na'am
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
Allah ya ce wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minat Allah ya yi alkawari ga muminai maza da muminai mata jannatin yayi musu alkawarin aljannatu ba aljanna ɗaya ba aljannatu da yawa tajri min tahtiha al-anhar da koramu suke gudana a karkashin su khalidina fiha su masu dawwama ne a cikin ta wa masakin tayyibatan fi jannati adn da kuma wato gidaje kyawawa a cikin aljannatun dawwama janna ba maimakon kai ya ce wa masakin tayyibatan fiha da gidaje kyawawa a ciki sai ce a a ciki din a sake maimaita aljanna don saboda maimaita ta zai tabbatar cewa fa aljanna ce ake magana kuma an batanta daɗi gare shi faranta rai ne a sake cewa a cikin aljanna Allah ya ba su gidaje wato gidajen kyawawa ne ba gidaje ne wanda sai an yi shara ba eh ba gidaje ne wanda yake sai an zo ana abin nan sai an zo ana ana ya sunan wannan abin huba huba ko me yake ce masa eh eh huba huba wanda suke mai sharar kafet din nan na inji ba eh mai sharar kafet na inji kafin da yake kasaita ce tunda akwai kilisai sai ga kana tsammanin kilisan ka san kuma duk inda yake akwai kilisai dole sai ana huba to suna aljanna ba sai an yi huba ba masakina ne tayyiba gidaje ne waɗanda suke kyawawa kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa azwajun mutahhara da mata tsarkaka da aka ambaci matan sai da aka ba su wannan sifa tsarkaka tsarkaka daga wani dukkan abin da ba a so zahiri da batini hatta mugun hali babu mugun hali babu girman kai ka san sharrin waɗanda Allah ya ba su mata kenan musamman in mutum yana ji da matarsa saboda kyau ko saboda matsayi ko saboda dukiya ko saboda ita ke kawo albashi shi ko yana zaune ci ma zaune saboda kan an je shopping sai dai ta shopping ta sai dai ta shopping ta haka ta ce ba ni jakar sai ya ba ta yana rike da jakar ta biya to su mata aljanna ba su da wannan ba su da mummunan hali ba su da mummunan hali mutahara tsarkaka ne to haka zalika gidajen aljanna tsarkaka ne kasan babu tashin hankali gida a ce ba za ka je gida ba sai ka tsallake kwatami sannan za ka shiga gida to banda aljanna duk abin da zai bata maka rai a cikin gidanka a cikin aljanna babu wannan kuma aljannatan nan adin na dawwama ba wanda za a ce kana tunani an kusan fita ba ba wanda kamar wanda ya je government house yana ya soma lissafi daga zarar 2014 ta shiga yana hargo sauran nawa 2015 ta cika hankalinsa duk yanzu ya dawo waje za a yi waje da shi zai fita daga government house to ita ba haka take ba in ka shiga ka san babban ni'ima ka san cewa babu fita inna hadha la rizquna ma lahu min nafad babu karewa babu zancen gushewa a ciki to shi yasa ma Allah shine hikimar da Allah ya faɗa yace wa masakin tayyibatan fi jannati adn sannan yace wa ridwanun min Allah akbar yarda daga Allah ita tafi wannan girma wato ita tafi aljanna yarda daga Allah shine kamar yadda muka karanta kwanaki a lokacin wa'adahum a cikin يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم مكا أن بشي حديث أبو موسى الأشعري da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai ce ma yan aljanna ya ahal aljanna sai labbaik rabbana wa sa'adaik su ce amsa waka ya Allah da arziki daga gare ka yace araditum kun yadda kun yadda da abin da na baku ce wa malana la wa malana wa malana la narda wa qad atitana ma ma lam tuti ahadan min khalqik me ke gare mu ba za mu yadda ba gashi ka bamu abin da baka bamu wani daga cikin halittar ka ba sai ya ce a to ga ga sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce musu inni qad raditu lakum ridan la asqatu alaikum ba'dahu abada to ni na yarda da ku yarda wanda yake har abada ba zan taba fushi da ku ba to wannan tafi komai dadi tafi komai dadi domin sun ga Allah domin ganin Allah ya fi komai dadi to Allah da suka gani ya ce ya yarda da su Allah da suka gani ya ce ya da su bayan sun ga kudurarsa sun ga wutarsa sun ga aljannarsa sun ga sun ga mala'ikunsa sun ga hamalatul arsh sun ga al'arshinsa saboda haka sun san waye Allah saboda haka yayin da Allah zai ce musu ya yarda da su wannan yafi komai dadi zalika al-fawz zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine ainihin rabo wanda yake mai girma ba wannan sa ba yayin da kake neman al-fawz al-azim babu wani rabo al-fawz al-azim in ba wannan ba ba yawan mata ba ba yawan ƴaƴa ba ba mulkin duniya ba ba mulkin ba matsayin duniya ba ba alfarma ba ba wani abu ba da ake samu a duniya wannan in kana neman alfawzul azim wannan shine saboda haka shi yasa kaga waɗanda suke masu hankali suka mai da hankali akan neman lahira domin wannan shine alfawzul azim domin duk wannan abin kaga idan ma duniya ce gashi mun ga ƙarshen yadda waɗanda Allah ya ba su duniya fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun mun ga karshe shine dai abin da ake nema saboda haka ba abin da ya cancanci mutum ya tashi ya tashi zagi dantse kan neman sa irin lahira Allah madaukaki nan malaman tafsiri suna kawo hadisai masu dama waɗanda suke waɗansu su mun ambace su a waɗansu su mun ambace su amma ya ishe mu hadisin da muka ambata na wato Abu Sa'id al-Khudri afwan ba na Abu Musa al-Ash'ari bane Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda Imam Malik ya ruwaito shi a cikin Muwatta kuma yake cikin Sahih al-Bukhari da Muslim sannan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi jahidil kuffara wal munafiqin ka yi jihadi ka yaƙi kafirai ka yi jihadi ga kafirai wal munafiqin da munafikai waglub alaihim ka yi gilda ka kausasa musu wa ma'awahum jahannam makomar su wutar jahannama ce wa bi'sal masir ta mu gusta a makoma Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi bayan Allah ya bayyana masa munafikai da da abin da ya musu alkawari da shi ya musu wa'azi to idan sun ci gaba da munafuncin su kuwa to babu abin da ya cancance su sai a yake su wato jihadi shine batlul wus bayar da dukkan kokari wajen muqawama wajen wajen tabbatar da abu da kawar da abin da zai gusar da shi to Allah ya umarni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada bakin kokarin sa tare da kafirai wajen ije adawa su ga musulunci da yakin su da suke ga addinin musulunci haka ma ga munafikai ya bada bakin kokarin sa wajen ije sharrin su da suke ma addinin musulunci da zagon kasa da yaki na cikin gida da suke ma addinin musulunci to waɗansu malamai sun ce jihadin kafirai shine da takobi jihadin munafukai kuwa suka ce bil lisani da hujja waɗansu kuma suka ce a'a su ma jihadin su shine a idan Allah wato yayin da suka abinda za yayin da suka bayyana kafircin su da ridda a bus a zartar da hukuncin ridda akan su a kashe su in sun yi abin kisa a kashe su to ala ayi hal abin yana komawa mu'amala annabi sallallahu alaihi wasallam tare da munafikai ta nuna kan cewa abin yana komawa ya zuwa ga duba ga maslaha domin suna yin abin da za a sun cancanci a kashe su amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe su ba sai dai ya nuna musu wannan alghilda din waghlud alaihim kai kaushin dabi'a gare su annabi sallallahu alaihi wasallam bisa dabi'arsa mai saukin dabi'a ne dan shi haka halinsa yake wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne tsananin rahama ne saboda haka kaushin dabi'a sai ya kallafa ma kansa yin wannan kamar yadda Allah ya dora masa wannan dan haka Allah ta'ala yake cewa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalb da ka kasance mai kaushi mai kaushi wato mai kaushin mai kaushin dabi'a kaushin sashi mai kuma kaushin zuciya lam faddu min hawlik da sun watse daga kewaye daga kewayenka to Allah ya yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai wannan halin bane saboda saukin halin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata mace ku yanga ce ba ta da hankali tana da tabin hankali sai zo ce ya rasulullahi da ina son in ganka ina son a bani lokaci kamar wani wato ka san annabi sallallahu alaihi wasallam shine commander in chief shine head of state shine shugaba amma wani wanda yake bai mace mai ma tabin hankali ta zo ce tana so a bata lokaci sai ya kira ta da alkunyarta ya ce duk inda kike so an zo ki ganni in nuna in zo in baki lokacin ki faɗa mun zan zo irin saukin ɗabi irin saukin halinsa kenan wato hatta wanda yake ba kowan kowa ba yana da ƙarfin ya je ya masa magana ba sarki ba irin sarakunan duniya bane wanda in aka gan sai a rinka makyarketa tare da kwarjinin da yake da shi wata mace da ta gan shi tana makyarketa yace mace ke yace hawwin alayki ki sauƙaƙa ma kanki yace ni yar ni dan bakuraishiya ce mai cin kilishi wato ni dan mace ce bakuraishiya kamar ki mai cin kilishi balarabiya irin dan kilishi cin alqadid naman kilishi da wannan larabawa sanannu ne a cikin tarihin su kan cewa daga cikin ɗabi'un su kenan saboda haka wato ni ma dan balarabiya ne kamar ki to amma sai Allah ya ce masa dangane da munafikai waghlud alaihim kuma kai kaushin ɗabi'a a gare su yana daga cikin kaushin ɗabi'arsa ɗabi'arsa da yake musu Allah ta'ala ya ce masa fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'adhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'iya abadan wa lan tuqatilu ma'iya adwa ba za ku sake fita yaki tare da ni ba ba za ku sake yakin wani maki tare da ni ba ya ce duk fitar da zai yaki kada su fita kuma Allah ya ce masa wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kada ka sake sallah akan ɗaya daga cikin su saboda haka in sun mutu ba zai tsaya ya je musu sallah ba kuma kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya ce aka ce masa ya bakanta rai tare da su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kullun taliqul wajhi ne mai sakin fuska ne sakin fuskar sa yake sa mutane suke sakewa tare da shi to amma dangane da munafikai aka ce ya bata rai tare da su to saboda akwai maslaha duk da sun cancanci a kashe su din amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutane su rinka cewa yayin da yanzu na kafu sahabbai na suka yi yawa komai ya tabbata Allah ya tabbatar min da addini na a bayan kasa kuma na koma ina karkashe waɗanda suke tare da ni dan waɗansu abin da za su ce kenan a abin ma wanda ma suke tare da shi gashi na so mu kashe su ba za a ce munafikai bane ko kafirai ba za a fahimta ba za a ce waɗanda suke mabiyansa ne saboda haka maslaha ce ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe su ba saboda haka haka hukuncin yake har bayansa waɗanda suke bai waɗanda suke ɓoye ɓoye kafirci suke bayyana musulunci za a yi hukunci da su da zahiri amma yayin da kafircin su ya bayyana to idan babu barna a cikin zartar da hukuncin kisa a kansu to sai shugaban musulmi alkali sai ya zartar da hukunci sai a kashe su saboda yaki da addini da suka yi idan kuma kashe su zai zamanto da barna to sai a sai a zauna tare da su a karɓi zahirin nasu amma a canza musu hali domin yarda da su da nuna kan cewa ai babu komai komai ba komai bane wato kenan kafircin su ma ba komai bane zagin Allah da suke da izgili da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai bane wanda yake wannan kuwa shine cin amanar Allah yayin da mutum zai zamanto yana bayyana adawa ga Allah amma kai kuma ka zauna tare da shi kamar komai ba komai bane wato Allah ba komai bane kenan a wajenka to shi yasa Allah sai ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gallaza musu ma'ana ya samu su samu kaushin ɗabi'a da kaushin hali daga gare su idan mumine masu sako an yi musu irin wannan ina kuma ga munafikai domin waɗanda suka kifita yakin Uhud ba su da wani uzuri Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kaurace musu kada a yi musu sallama hatta matan su ma aka ce su kaurace musu su rabu da su su bar gidan a kyale su zauna gwagware kada su yadda su kusance su idan an yi musu sallama kawai sai a kau da kai sai da suke kwana arba'in haka kwana hamsin suka yi a haka kafin Allah ya karɓi tuban su to ballantana kuma munafukai wanda su aka wanda aka ji wato kalmomin kafirci daga bakin su to su kam waɗannan su umarnin Allah kenan akan su a gallaza musu kuma Allah ya ce makomar su ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir ta mugusta a makoma a gaskiya tambayoyi suna shiga cikin abinan ɗin karatu mu ba ma samun mai awa ɗaya na karatu saboda tambayoyi sai mu ga daga mun tsaya wajen minti karfe biyar da rabi sai mu ga kamar mun cinye ne bayan kuma tambayoyin suna sanyawa ba ma farawa a ba ma fara tafsir sai wajen saura kwata saboda haka nan gaba za mu rinka dan yin adjust insha Allah domin ya zamanto mun samu mun samu karatun daidai gwargwado insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا واجعله لنا إماما واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا اللهم ربنا بما قسمت لنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا إلا كش إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا و- ويسرتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اصرف عن المسلمين شر الفئات الباغية على المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ المسلمين واحفظ بلادهم من كل سوء ومكروه اللهم من أرادنا وأراد أمتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين ولا تجعلنا من المحرومين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين